أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه الحمد لله آه من قول الله da ya kamu wannan rana ta juma'a sha shida a wani lissafi kuma sha bakwai ga watan shaban hijira ta 1441 wanda ya daidai da goma ga watan mars wata na uku kenan miladiya 2020 inda za mu yi zamanmu na 31 cikin karatun littafin a shifa bitare shi gukul mustapha sallallahu alaihi wasallam da muka saba gudanarwa a zabiyar shehu mushehu malam marwan da ila taranhu yau za mu tashi babi na 21 alfasili kai alfasul alhadi wal 20 waqaruhu wa muru'atuhu sallallahu alaihi wasallam wannan zai bayani bisa kan waqar abin da ya ce ma waqar da muru'a na maki sallallahu alaihi wasallam waqar shine ana fasa ana tana duka ma'anan nutsuwa da girma da dattako da waqar in yake yakan doki wannan wurare da dama kamar cikin hadisin da yake cewa laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wanda bai ji tausayin karamin mu bai girmama nan waƙarƙin daga waƙara ne tauƙiran shi nan na girmama ya sai dauke ma'anar girma wanda bai cikin mu wanda bai jin tausayin karamin kuma bai girmama babba daga cikin mu kamar yanda aka ce annabi ibrahim alayhi salam shine farkon wanda furfura ta hito mai sai ce ma haza ya rab yake tambayar ubangiji shi wannan kuma menene wannan bai san shugabanin shi bai san ba san wani abu ba hurhura sai gare shi sai ga hurhura warin gemi haka sai aka ce mai haza wa karun wannan dattako ne sai ya ce Allahumma zinni wa karun Allah ka kara mun wa karkin nan eh nutsuwa alama ce ta nutsuwa mutum kamata a ce dume hurhura ya fara shiga taitayin shi eh to abubuwa ne kamar sabanin yarinta shi wa karkin yawa to to shi kai hankali shi kuma zaka'u ne ko fitna to amma shi wani alama da ce ta girma kuma da musamman nutsuwa eh ake cewa alwaqar zai doka wasu ma'anoni masu kama da haka ne wa muratu kuma da mutuncin sa sallallahu alaihi wasallam mutunci shi ma mutunci abubuwa ne wanda ya tattara ababe da dama wani bi ma za a gani kawai kyawawan ɗabi'o'i su ake nihi ma da mutunci don shi mutum ba komi ne ba sai ɗabi'o'insa in mutum yana da ma abutun ɗabi'o'i na masu kyawu ne sai ya zama babban mutum ana ganin darajar shi kuma ba da ɗabi'o'i marasa kyau masu kyau kai in bai da ɗabi'o'i masu kyau sai gani bai da mutunci to shine mutuncin sai kamar daidai da ɗabi'o'i na gari wa ma wa karuhu amma abin da shahi waƙar nutsuwa da dattakon da muka waɗi na maki sallallahu alaihi wasallam wa samtuhu da kuma kawaicinsa wa tu'udatuhu da kuma yi a sannu nasa don abin abu ne mai kyau shi ma yi a sannu ko yin mutum ya rika yi a sannu annabi sallallahu cewa at-ta'anni min Allah wal ajrasu min shaitan yi a sannu kin nan daga Allah ne shi ko gaugawa gaugawa cikin lamura ita daga shaitan ne amma malama suka ce duk gaugawa abin zargi ne sai abu shidda kawai wanda suka zana kin wa muru'atuhu da kuma mutuncinsa wa husnu hadihi da kyakkyawan sirarsa shari'a na ana ne sira wato tahiyyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tarihin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa haddathana abu ali al-jayyani koko al-jayyani al-hafiz ijazatan wa aratu bi kitabihi bi kitabi ita ma na cikin mana hadin ijaza kin nan yana cikin nau'o'i na tahammul na tahammulul hadis hanyoyi guda takwas kin nan akwai abin da ake cewa ijaza to kun ba da aka mai ijaza ta ijaza ne shi ya samu ya samu wannan hadisin zamu karantawa kuma yace yayi mu'arada da shi yayi muqabala shi da abin da shi wanda ya bashi ijazan ya rubuta ya kawo shi ga abin da ya karanta ga abin da ga abin da shi aka mai ijaza kashi ga abin da shi wancan ainihin wanda mai ijaza ya rubuta shine mukabala qala haddathana abu al-abbas dilai akhbarana abu dharr abu dharr al-harawi akhbarana abu abdullah al-warraq haddathana al-lu'lu'i haddathana abu daud haddathana abd الرحمن بن سلام حدثنا الحجاج بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمر بن عبد العزيز بن وحيد سميت خارجة بن خارجة بن زيد يقول yace Umar bin Abdulaziz ba wancan ba wanda yake zama amirul mu'min wannan ibnu buhaibin yake yace sami'tu kharija ta bani zaid naji kharija dan zaid dan zaid zaid bin sabit wannan shi kharija tabi'i ne yana cikin wa'ansu mutane da ake musu al-fuqaha sab'a wanda suke suka a zamanin su bayan sahabbai ba wanda ya hisu sani a garin Madina an san su da sanin da ilimi da kuma ibada da tsoron Allah sun shahara su su bakwan nan cikin su wannan manga sayyid bin musayyib to akwai akwai kharija akwai wanda ake ma abu maslama ibn abdurrahman ibn auf akwai qasim ibn muhammad ibn abi bakr akwai suleiman ibn yassar akwai ubaida ubaidullahi ko ubaidullahi ibn ataba ibn mas'ud ibn ibn eh mas'ud dan dan uwan abdullahi ibn mas'ud baban shi ataba kenan akwai cikon na takwas kin nasu a a dan urwa ibn zubair urwa dan az-zubair wanda yake shi dane shi urwa kin nan ga asma'u binta abi bakari shi ma jikan sai na abubakar wannan su su su bakon nan su ne suka shahara a bayan sahabbai ba wanda yi su sanin tarin sani su duka wata fatawa gari suke karewa to wannan ɗaya ne daga cikin su shi kharija dan zaid bin sabit ne zaid bin sabit shi ma na cikin manya manyan sabon ma'aiki sallallahu alaihi yana cikin marubuta wahayi yana cikin wa'anda aka karkasa sabai suke cewa wanda ya fi mu wanda ya fi mu iya alƙalanci shine wani wanda ya fi mu sanin fiqh halal da haramu shine wani shine mu'az bin jabal akadana ali alamna bil halal wa haram mu'az bin jabal to wanda ya fi su sahabbai suka ce wanda ya fi sanin fara'iz sanin gado aka ce shine zaid bin sabit kinnan to haka dan nan shi ma ya gaji wannan abun na ilimin rabon gado wanda yake babban sha'ani ne babban ilimi ne a cikin addinin musulunci yana cikin tabe kamar da muka waɗi an yi shi hijira tana da shekara talatin ba ɗaya ya yi shekara saba'in ne kenan da tis'in da tara ya yi wafati wa'an suka ce ya shekara ta ɗari shi dai to kusan haka nan ne dai ya yi wafati shi kharija ibn zaid kharija ibn zaid ya يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطراشه وأن حديث ما لما تكشين أكشي ما ينسكي مراسيل mursal ne hadisi ne ba ba a dangana shi ga ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana babu shi bai ga ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne tabi'i shine wanda ya sahabbai to yace annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to yace annabi ya ce akwai kenan ya ketare bai hidi sahabin da ya faɗa mai to ne shi ake ma hadisi mursali kamar da yake ire-iren su wanda aka san akwai wanda su da sun haɗe saboda an san gaskiyansu kawai an tabbata ba wai ba ƙarya ce suka yi ba kawai sun dai ba a yi katari sun yi ɗama wanda ya haɗa musu bane ba to shi shi ne ke cewa ya ce alaihi sallallahu ya ce yana cewa kana shi ya ce harija ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam a ƙaran nasi shi majalisi annabi sallallahu alaihi shine mafi nutsuwan mutane a cikin mazamunin shi shine mafi nutsuwan mutane baki da barantana inda yake zama sallallahu alaihi wasallam la yakadu yukhruju shay'an min atrashi wani abu baya kusa ba koko baya baya kusa ya fitar da wani abu daga gefen shi ana nihin gefen shi irin abin da yake fita na abin da mutum mutane ba sun so a fitar da shi gaban su ba kamar irin na yawu ko ko majina ko kaki ko wani abin da dai zai zama kamar kazamta ce mutane za su ganin shi kamar kazamta har ta da aka yi haka ba zai zama yana yana fitar da su ba da cewa ba shi na shi ma'aiki sallallahu alaihi shi baki ɗaya baki ɗayan shi babu abin da yake kama da kazamta ga jikin shi sallallahu alaihi wasallam in da yake shi irin abin nan wanda muka zana kamar irin su yawu da majina misali za su zo ne mutum za ka ji kawai ko ko atisha ta kama ka ko ko biyan ne za ka ji dole sai ka tos musamman kana tsakiyar mutane ko ko wani wuri inda ba ka iya juyawa to in ya zo kin nashi sallah sanin rububi ake kuma aka samu kowa nema yake shafa a huskan shi a jikin shi sallah sallah saboda kamshi shi da tsarkin nashi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka nan saboda girmamawa girmama abokan zaman shi baya suka ce ba wai baya fitarwa kace ba baya kusa da ya fitar ma duk abin da shahi wannan yana yana nesa nesa da shi sallallahu alaihi wasallam duka dai dan saboda koyarwa kamar da muka ba da haka ba da wani zai ce ta ai ai maki sallallahu kawai sai mutum ya tashi kazan tashi yayi cikin mutane aka yi magana ce ai ai maki sallallahu cikin mutane yake to mai ce to a annabi sallallahu ba haka nan yake ba duk da cewa dai ana ba da kisan cikin wayansu ina ga tabi'ai ne ko na ake wanda ake ce ma amash in ba mace ba amash din dai ko shi ko Ahmad bin Hanbal ya zo cikin masallaci irin mutane masu son su yi hadisi su ba labari shi yana a masallacin wani ya zo yake ta irin kwasasa ake ce musu masu mutane masu kamar munan da ake ce musu masu wa'azin turmi kawai mutum ya zo yana ta sharar hira irin su ne kai ana ba labarin suna ba labarin yakin da ba a mayi ba an kai suka ce an kashe wani an kashe shi ko ba ma kai ga yakin ba ba ma kai ga haduwa ba a yakin misali yakin tabukan nan wanda aka mata tsari an mata shiri amma kafiran suka yi tsoro suka yi tsoro da suka yi labarin irin shirin da mutum suka yi suka noke amma wannan masu wa'azin turmi suka yi suna cewa ai an kashe nan ne sai na ali aka kame doki da ya kama da ya ɗarme shi kawai sai ya doke rabu biyu aka samu waye sai aka bashi doki na ƙarya na ƙarfi ba irin wannan abubuwan irin wannan masu ba labaran na ƙarya da babu baki akwai su wani za shi cikin masallaci na tawar labarin na yas kawai sai ka hadisi kuma ce an wane an wane an wane sai ya faɗi wannan sunan in amashi ne a amashi ne sai kuma amashi bashi labari daga wani daga wani yana ta faɗi yana ta yi kawai yana ta yi shi ko sai amashi dangan sai fara cire gashin hammata shi a nan wurin gaban su sai mai wa'azi ne ce kai me yasa me ka kai a masallaci kake wannan abu nan in ka zama zai ce eh sai ina ga alama abin da nake yahi yahi naka shi cire gashi hammata sunna ne amma kai ƙarya take shara ka ce amashi wani amashi wani amashi ne dama ni ne amashi ni ko ban zanta da kai ba abin da kake wadi kake dama ba sai ce ka ka ji wannan haukacin banza ai ka kade ni amashi eh ka kade ni amashi da ni ka an ma san kai ba hukunci bane sai wannan ka ko ko an kisa an ce ko Ahmad ne shi ma haka da yace kai da kai kadai ne kai tsakana tsamani kadai ne Ahmad to wannan dan yace kamar eh abu ne wanda ke ba an ba wai haramun bane ba amma Sulaiman yana yana abin kyama ne yana kiyaye shi yana nisanta da shi saboda kasancewar shi abin kyama warawa Abu Sa'id ibn al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil majlisi ihta babi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya zamana a mazamni yana yin abin da ake cewa ihtibai da da, da hannuwansa ihtibai shine ya dora kamar ka hada guyuwanka kawunka ka dora musu ka dora kawuwa hannu haka to amma akwai ihtibai zamu gani kala biyu ne wannan za a yi irin wanda kawai ka zamana bisa kawuwanka ka dogara da kawuwanka kamar tsugunni ka tsuguna tsamin kawunka ka ka haɗa hannuwa sadi irin wani zama haka mutum ya haka ihti ba ya kicin sannan wa kazalika kana aksar julusu muhtadiyan yace haka nan mafi yawan zaman shi ya kasance mai ihti bai mai irin wannan zaman wa an jabir samura an karabo da jabir dan samura yace annahu tarabba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tarabba yakan yakan yi abin da ke mai herɗe irin wannan zaman herɗe ya ce ko mutum ya ɗora kawon shi hakan nan wa ruba ma jalasan ƙurfasa aka ce so diya ma yake yakan yi zama wanda ake mai ƙurfasa shi ƙurfasa kin na ɗan uwan ihtiba'in ne amma shi wannan karin mutum ya zauna bisa kan mazamanin shi kamar haka mutum yana fuskan mazamnin shi kuma ya ɗora hannuwan shi haka ya ɗora hannuwan shi saman gwiwon shi to hakan ya ka sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi hadisi qailata yana ya zo a cikin hadisin na qaila wanda ya gabata mu yi bayani shi shi irin wannan zaman duk kan bance muna san irin nutsuwa ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da mutuncin shi kamar bayan da yake cewa ina ina zama kamar yadda bayi suke zama baya ba irin shi aka ce wata rabba kai ka ce wai so guda ne ya yana yin tarabba ba a ce akai ba ya tarabbu inda ya tarabbu ne ya zama mudari kenan yana yi yana cikin irin zama shi kowane lokaci har ɗaya ke a'a yakan yi ba a ce ba bai taɓa yi ba ko ba yi yakan yi din nan zai kasance amma ga irin zaman da yawaita yi wa kana kasira sukuti annabi sallallahu ya kasance mai yawayin kawai shine la ya takallamu fi ghairi hajatin baya magana cikin rishin bukata in ba inda ba in dai kaga ya magana to wurin ake inda ake bukata ai magana ne sallallahu alaihi wasallam yuridu amma amman takallama bi ghairi jamil yana kauda kai daga wanda ya magana maras kyawu wa kana dhahikuhu tabassuman dariya ma aki sallallahu alaihi wasallam ta kasance murmushi ne wa kalamuhu faslan haka nan magana ta kasance a rarraba take yana magana wa atilahu fasal al-khitab magana shi rarraba take ko kana iya kaji in ba magana bace ta sauri sashen sai ya shiga cikin sashi aka ce kuma wani suka ce fasalan ana nihi magana ce mai raba ƙarya da gaskiya magana shi kullum da bagardama ce da abin da ya hudi kyau shi shine daidai sallallahu alaihi wasallam to dukan su wannan dai ana fasara su daga fasalan din la fudula wala taqsira la fudula ba magana ba ne wadda take huce bukata magana mai yawa wala taksira kuma ba magana ba ce ba takaitacciya wanda ba ta isar da bukata ba ba wanda ake ma magana ma har bai fahimta ba saboda an takaita kware a'a wa kana dahiku dahiku sahabihi inda hu at-tabassuma hakan nan dariyan sahabban shi a wajen shi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tab at-tabassuma shine murmushi suma tawqiyar lahu saboda dan girma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam waqtida'an bi kuma saboda koyi da shi haka haka su ga sana yana yi su ma hakan nan suke yi waqtida'an bi majlisuhu majlisu hilmin mazamna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mazamna ce ta hakuri ta juriya wa haya'in da jin kunya wa khairin da alheri wa amanatin da amana la turfa'u fi al-aswat ba doka ba doka ka muryoyi a wurin mazauna annabi sallallahu Allah ya hana innal ladzina yarfa'una aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina amtahana Allahu qulubuhum littaqwa ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum inda rasulillahi wala wala wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa tunashurun Allah ya hana wala tu'banu fihi al-huram hakan nan ba a ambatan alhurmomi da abin da yake memuna nawa ne ma'ana abin da yake duk abin da zai keta alhurman mutane a wurin fada ma'aikin sallam to ba a ambatan shi abin da shahi shi dai huram abin da ake kiyayewa abin da ke da daraja a wurin mutane misali matan mutane ne ba a rika jin zance ko abin da ya kama da zance wanda ya yi na gamsi haka ko ana kama iyayen mutane da za a keta wani alhurman wani a wurin zama ake sallallahu alaihi ba haka nan mun karanta can baya san bai cikin magana annabi sallallahu alaihi bai faɗin duk abin da ya shahi haka ma in ta kama dole sai ma an yi hudu magana wanda take kama da ta gamtsin ko da wurin a bayyana wa mutane hukuncin addini to za a yi za a sayawa haka magana shi take kullun kamar da muka bada misali wancan karin na wanda yake la hatta ta zuki usilata usilata hu wai zuka usilata ki kamar wanda ta tana cewa ta tana tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam to in mace ta ga ruwa ta yi kwana ta tashi ta ga ruwa gaban ta za ta iya za ta iya wanka yake ce mata yake bada kuma a cikin wannan ne yake bada kamanni wai yanda abin da ke wajabta wanka yake cewa in namiji ya afko yake ce ya shiga tsakankanin baina shi abi hal arba baina tsakanin yankunan jikinta guda hudu ko kuma yayi wani abu na kokari ba ba yi to aka bayyana mata amma ne kai da abin da kai da ake so kake so abin da kake so ka fahimta ka fahimta a cikin magana saboda boyo da sitirta magana daga nan malama suka ɗauka da yawa ba ka ji sai ka yana cewa in kan alƙalami in ya shiga cikin tawada to wanka ya waje ba kan alƙalami na namiji sai a ce alƙalami ba kama sunan shi hakan nan shi masa an suka yana ta tawada in mutahabbitin bai san irin wannan saka yawa ta malamai ma ma sai ai kana sa tashi bai san ko me yake nihi ba yawa to to haka yake cewa la tu'ba la tu'banu fi al-hurma ba a keta ba a bayyana abu mai muni daga al-hurma cikin hada ma ki sallallahu alaihi wasallam idza takallama in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana a taraka jula sa'u abukan zaman sa sai kowa ya sunkuyar da kanshi ka annama ala ru'usi mutayr kai ka ce abusa kawunan su tsuntsaye ne saboda shi me aka su misa kama da su in tsuntsu na saman kan mutum in mutum na motsa kenan tsuntsun baya zauna ba saboda rishin motsa kawunan su nutsuwar su a ga maki suna maki cewa kai ka ce kawunan su tsuntsaye ne wa fi sifatihi ya zo a cikin sifarsa ya da mutallar tabbata gare shi ya khutu takaffuan yana takawa in yi na tashi tafiya yana mai karkata zuwa gaba kamar gaba ce izawa sallallahu alaihi wasallam wa yamshi haulan yana tahiya tahiya a sauƙaƙe ka annama yanhattu min sababin ba tahiya ta girman kai taki irin kamar ɗaya kana shi da kanka ba wai ba rahman allazina wai ba rahman ko allazina yamshuna allah ya haulan ko haka ne yake ta wai ba rahman allazina yamshuna allah ya haulan wai za khatabu hum jahilu qalu salama a sauwaƙe tahiya da sauri ba tahiya ɗaiɗaya kana takawa kana ƙwambo ba inna lala hibu kullum mukhtalif fakhur ka anna ma yana hattu min sababin kai ka ce yana sabkawa ne daga wani wuri mai tudu kamar yana yana gangarwa daga wani wuri mai tudu sallallahu alaihi wasallam saboda mun kwanakin ba mun yi irin wannan hadisin da ke cewa zaka rika jin saboda in yana taka zaka jin wuri na ƙara yana na haka karan ƙasa tana amsawa kamar yana sabkowa daga wasu yana dak dak haka wa fil hadith al-akhar a cikin wani hadisi na daban kuma ya zo cewa idza masha masha mujtamiyan in ya tashi tahiya annabi sallallahu alaihi tahiya yana tahiya ne a tattare yurafu fi mashiyatihi fi mashiyatihi ne akta akta mashiya mashiya mashiya da take yurafu fi mashiyatihi annahu ghairu gharadin kama an ce me ake ni da a tattaran nan ya ce ana sanin ana sanin shi cikin tafiyarsa annahu ghairu ghairu gharadin shi ba irin mai gajiyawa bane ba mai gajiyawa kai ka ce mutum in mutum ya tafi gani kamar kai ka ce in ya taka wani kawo na kawo ya bar ta baya mutum kamar kana taya kana bar a tattare shi baki daya wala wakilin ba kuma mutum shi ma saboda tsaba kasali shi wanda bai iya lamuran shi sai ya wakilta ga komi sai ya wakilta wani ya mai kira alama ce ta ragwanci kenan to ba ma mata kadai mutane da suna irin wani abu ko dago ne marasa kyau ko komi kai ka zauna amini kaza amini kaza wani imani kaza wani imani kaza wa akwai su cikin sabon da suna su alisalam ya musu wasiya sun yi mu baya a da alisalam bisa kan cewa ba sa sa kowa wani aiki ko da bulala su tawa da suna saman doki ba sun ce ma mai komi sai su samu su doka inda ba kai ka mika musu ba kawai su su sanya wani aiki da taso ba to wannan irin wannan shi ma wani nau'i ne na ragwanci mutum ya zama kawai komi sai ya amai komi mutum ya sa amai ai ai dajirin aka ce yana tahiya annahu yurafu fi mishiyati annahu ghairu gharidin shi na kace ai dajirin mai mai kosawa sai ka ce ya kosa cikin ta tashi ya gashi eh wala kaslani shine wakilin ba kuma rago ba ba irin tahiya ta ragage ba وقال عبد الله بن مسعود أولاد مسعود yace inna ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sani cewa mafi kyawun sira shiriya shine shiriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiriya shine kamar nake yi take sira ta ta Muhammad sallallahu rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ita kyakkyawan ita ce ta kowace rayuwa in kana so ka shiryu ka yi koyi kana neman rayuwar da zaka yi koyi da ita to ita ce ta kowace rayuwa ta kowa ma sallallahu alaihi wasallam وعن, جار وعن جابر بن عبد الله أن كان أولي جابر بن عبد الله رضي الله عنه إذا تبت أجريش يتشي وعنه ما رشيد بما يفرش دكان سسابين كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل au tarsilun ya kasance cikin magana ma'aiki sallallahu akwai jerantawa au tarsilun koko yi a sannu ɗaya bayan ɗaya kamar ɗan uwan tartilikin ne babu gaugawa cikin magana a dalilin sunan babu yana magana yana gaggawa har ma ka ce baka kama wata magana ba ciki wara wara kuma shine tartil talabnu abi hala a hindu kenan da abi hala agolan maki sallallahu alaihi wasallam dan uwar mu ne khadija da tare da mijin nan nata na farko shine ke cewa kana sukutuhu ala arba'in kawaicin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance abu abu hudu ne in kaga yayi shiru to dalilin wurin shirin wasu abubuwa ne guda hudu alal ilimi na harko ko dai in ka ga shiru akan juriya ne da hakuri zai iya magana zai amma ya ga hakurin nan hakurin yayi a lokacin sai ya hakuri ya kame baya yi magana inda ya kamata ya hakuri to zai hakuri ba an yi magana sa wal hazari da kuma kiyayewa shi ma saboda kar yi kaza ya jawo kaza kare hidin mutane ce mutane kaza wani abin ya dai jawo wani abu dai wanda bai yake wasu ma sai kame bakin shi sallallahu alaihi wasallam wata kadiri da kuma gwargwadawa gwargwado yin abu daidai wurin shi ma wurin ayi magana ne wurin ka ayi magana ne to in wurin ba an yi magana ba yayi ba sallallahu alaihi wasallam wata fakuri da kuma tunani shi ma yana cikin in ya shiru ne ma shi ke ya ce a cikin diwani وينظر هذا واو الذي غاري يسوق ثيابه والملائكة تفتت وإن قال قال لفصل الحق يرجع إن لك وسائل أطرافه وغير مشاز وهامته زمان لشعر ترجل وكاسر طرف ساكت فهو يخشى ساكت فهو يخشى ni na ina abin da ke da ma cikin bitin inda ke yana zancen tafakkuri ko yawa wayan zuru lahazan hawa da arzai gari bai suko wasu abu wani mala'iku ta tafi ni cikin baitucin nan na ga akwai da ke cewa shi dai duk tafakkuri yana yana yin shiru yana yana kawaici kawaitin da yake yi wa zanuhu mawsulatun bi tafakkurin yawa wa zanuhu mawsulatun bi tafakkurin wa in qala qala al-fasla wal haqqa yarju sallallahu alaihi wasallam azanuhu abin da ke za ga ya sashi damuwa abu ne mausulatun abin sadarwa ne bi tafakkurin da tunani saboda haka annabi sallallahu cewa inda kun sa abin da na sani da kun yi dariya kaɗan kun yi kuka mai yawa to saboda haka tafakkurin da yake shi yake sanya sai ga ya shiru ina tunani halata aisha wa malama suka ce to wannan dole kiyaye wani abubuwan ko dole ke kiyaye wani abubuwan guda hudu dole zai karanta magana ba sa yi mishi mai yawan surutu kana juriya ba da an taba ka ba ta hannun ka masa oke ki in kenan ba an yi baka yawan magana ba ba mutumin da an ce wanda an taba shi akushi an taba kan ma za ka yi hakuri kenan ba baka yawan ta surutu ba sannan ka san wurin da ya kamata ya magana ka san inda ya kamata ka yi magana nan ma shi ma mutum ya rage mutum surutu kenan sannan da kuma kiyayewa shi ma kana gudun kakka hedi wata magana ta ja wata magana shi ma za ka samu mutum saboda kiyayewa mutum bai cika hidin ko wata magana ba ka sa abun ma wata magana ma ka san ta ma a wurin aka tambaya saboda in ka hodi tana yawa abun baya kyau ba sai ka kama bakin ka saboda ka ta jawo wani abu hakan nan eh hakan nan tunani shi ma mai mutum mai tunani shi ma ba an same shi ba mai yawan surutu har ta Aisha wurin mai Aisha radiyallahu anha tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zance wanda yake zance ne lawa addahu al'adu da mai lissahi zai lissafa shi a hasahu da ya kiran ya shi da zancen da ana sulam zaka iya cewa kalima kaza ce hudi saboda kai yana hudi zaka iya kirgawa saboda yanda yake yin karatu magana a rarrabe wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tiba wa ra'ihata alhasanata annabi sallallahu ya kasance yana son turare da dukan wani kamshi mai kyau wani iska mai kyau mai kamshi kenan wa yasta'miluhuma kasiran yana yawan aiwatar da su so da yawa da turaren da kamshi iska mai kyau don abin da zai jawo wani abu mai iska mai kyau an san yana yana yawan aiki da wannan wa yahuddu alaihi ma kuma yana kwadaitarwa akan aiki da wannan wa yaqulu yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu ayni fi salah yana cewa an sa mini so a duniyar ku a san mata da kuma turare wannan saboda haka abubuwa ne wanda a nan ya ce ambace su min duniyakum daga duniyar ku sai ce waju'ilat qurratu aini fi sala amma sai aka sanya baki dai sanyin zuciyata farin cikin idanuna baki na sanya shi a cikin sallah wasu malamai suka ce to wannan ya nuna tunda ya ce shi duniyakum atibu wan nisa nisa wa atibu sai tsaya nan yace waju'ilat kuma ya saki cewa kuma an sanya amma an sanya mani farin cikin idanuna baki da cikin sallah an ce kenan ita sallah ba daga ita ba daga duniya ba ita ba ta cikin duniya kenan to wani ba suka rarraba suka ce a tunda ita ma a nan duniya ne ake yin ta ita ma tana cikin duniya amma ita duniya akwai duniya mai kyau akwai maras kyau amma cikin haƙƙi ma'aiki sallallahu ko kaɗan daman babu wani abu mara kyau shi duniya abinda suka ce abin da ke mai kyau ne wani duniya wanda za ka yi abin na duniya na ka samu ladan shi lahira ka samu amfanin shi lahira wannan shi ya tashi daga na duniya zaman lahira amma abin da za ka yi shi kawai haka abu ne ka more anan duniya shi kenan bakin duniya ne kawai to wannan abu ne na duniya wanda bai da rabo a lahira shine abin da ke abin zargi gaba ka malama suka raba suka ce amma cikin haƙƙin annabi sallallahu babu wani abin da ke na duniya kawai wanda yake abin abin zargi da abin da aka aka ambata haƙƙin nan da abin da yi mata da da turare duka abubuwa ne masu kyau su aka ce wanda ma yake nuna kamar abu ne wanda yake shi wani cewa wala mai tawarra an halalin walau hala annabi sallallahu baya tsantseni ya ɗauke baya ɗauka kai daga abin da yake halaka ne ko da ya daɗaɗa aka ce wanda kaga mutum mai lahiya ya ce bai san mata to munafiki ne in ba munafuki ba Allah ya halicce mutum shi ne ya sanya mutum sha'awan nan ta mata saboda ana so lihifzin nasu da suka ce akwai wasu wanda abu da kima abdurratul khams darurori na rayuwa guda biyar cikin su akwai hifzin nasu kiyaye aihuwa sai da aihuwa duniya take karuwa in ba aihuwa kenan kawai sai abin mutane su Allah ya so a raya duniya har ya zo zuwa lokacin da ya so kai ka ce ba ka san wannan saboda haka annabi sunna ke faɗi ya ce annikahu yake faɗa ya ce annikahu sunnati man rage ba sunnati ba laifin minni duk wanda bai yace bai san sunna za to ni ko bai tare da ni to shi ko tsib turaren nan yana cikin abubuwan da mala'iku suke so shi mutum kullum yana neman cikin rayuwar duniya yaƙi ne mutum yake cikin yaƙin da kake akwai masu taimaka ma akwai masu gwasale ka masu yaƙi da kai su masu taimaka ma mutum ya ce nasara su ne mala'iku to abin da ke zawo mala'iku suna son abu mai kamshi tarare da abin da mai kamshi suna son shi ba sa son abubuwa mai masu wari saboda haka ba ki ta mutum ya ce tawarnuwa ko albasa kai ya tafi masallaci to mutum ya rika kokari cikin abubuwan da yake yana abin da zai yi jawo mai mala'iku suna tare da shi wanda dandana ta mala'iku tana karfi kar mutum ya rika abin da zai rashin da take karfi irin ci da hannun hagu irin ka shiga gida ba bismillah rashin bismillah cikin abubuwa da dama duk abin da kai ba da bismillah ba to ka sa share ka shedanu su ma za su tare da kai shedani amma kullun zaka ci ka ci da hannun dama kai bismillah zaka ci shi wanda ke tare da kan nan baya ci ba kowa yana da shedan da aka wakilta da shi amma da aka za yi rauni kai kai karfi baya iya hana ka ba ka bi Allah amma kana yin abubuwan da yana karfi kai kana kana kana kai kana nan wanda za su kama mana mala'iku su baka yi abin da ka jawo su ba kuma baka yi abin da shi zai yi rauni ba to sai abin sai sai mutum ga ya zama koyi sai yanda shi dan yayi da shi Allah tsare mu to yi ne eh yake cewa shine shine wannan qurratu aini misalawa min wa min muru'atihi sallallahu alaihi wasallam da wannan bazin abu biyu ne ya magana da shi da waqahu wa muru'atuhu wa min muru'atihi yana cikin mutunci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda muka ce muru'an nan ta yi kama da dabi'oyi ma na kawai nagari nahayuhu anin nafhi fi ta'am hanin annabi sallallahu alaihi wasallam busa cikin abinci wa sharabi da abin sha annabi sallallahu alaihi ya hana mutum yayi busa cikin abinci mai zahi ne kai busa kace mallam suka ce wannan alama ce ta zalama da kwadayi da rashin hakuri abinci na zahi abin shi wuce mana kika kana busa sai ka ce akwai alama wannan kuma kuma akwai kazamta cikin abin sharab abin sha ko ko ko hamma makayi an hana yi busa a ciki saboda suka ce duk abin da ke huta duk wani kauli suka ce duk abin da ke huta daga bakin wato lunwashin mutum mai huta cuta ne to haka ne kuma wanda jima aka aka faɗa ka amma yanzu ina ga masu siyasa sun sun tabbatar da abin da deshe ne na abin da mutum ke sha mutum na shaka iska ne tatacce oxygen oxygen ɗin nan mai kyau in ya shiga cikin jikin mutum to yanzu in ya tashi to ba oxygen bane zai fitowa yawa wani iska ne da ke tare da datti dan wanda suke karanta dai suna gani a cikin siyasa yadda abin yake komawa mai kyau ya koma cikin wannan kunnan na hagu ne ko na dama na zuciya dan ya canza launi ya koma in ya bugu dai sai jinin jinin ma shi in ya huta shi jinin da iskan da mutum ke shaka yake wanke jinin mutum sai kuma wancan wanda ke da dattin wanda wajen hutar tashi sai kuma ya hita da dattin nashi to kaga wannan dattin yana yana zuwa mutum ya akwai cuta a ciki to shi yasa ake in kana busa annabi sallallahu ya hana mutum ya busa abinci ya busa abin sha har ma makayin ma da za a sa wani abinci ko abin sha a ciki ai busa a cikin shi da baki duka bai da kyau wal amru bil akli mimma yali yana cikin mutunci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam horo da mutum ya rika cin abin da ke gaban shi in mutum ya tashi ci abinci shi ma ai ba mutunci ga mutum kana kuna ci kuna ci abinci ka rika miƙa hannu gaban wani ina mutuncin mutum ya wannan aikata to shi ma annabi ya hana wal amru bis siwak wannan wato cikin hadisin da yake zuwa yaro ma ke Abdullah bin Abbas yake karanta da shi ko yace ya gulam san billah wa kul bi milka wa kul mimma yalik sai karanta da shi wannan yaro karami ma saboda haka abu ne ko yara gani baka ce wannan yaro ne annabi sallallahu alaihi yaro ya karanta da wannan karatun zama guda ya kai wannan yaro yace san billah in zaka ta abinci kai kai bismillah wa kullu bi yaminika sannan ka ci da dama ka wa kullu mimma yalika kun ka ci abin da ke gaban ka ka wani mika hannu can kana dauko wani abin da ke gaban wani wal amru bi siwak yana cikin mutunci na maki sallallahu umarni da asawaki da umarni da asawaki malama masu zana amfani na asawaki barkatai wa sun zana hawa wajen guda 40 suka ce karshe na karshen suka ce yana tana mutum kalmar shahada ya zo mutuwa an mamaki abubuwa da yawa an san an san su na asawaki amma ba gaban zama a kisar salama cewa malaika jibril bai gushe yana mana wasiya da asawaki ba sai na yi tsoron kan tumbuke haƙorana da shi hatta khiftu an adri dan nasunani saboda abin da ke cikin shi na alheri shi ma kuma bai ce kuma wallola an ashuqa ala ummati la amartu min bisi iswak inda kulli sala ko inda kulli wudu wata riwaya da ba dan kan tsina ta al'umma ta ba da na umarci su rika asawaki yayin kowace sallah ko yayin kowace alwala wa in qa'ul barajim da kuma tsabtace barajim warrawaji su barajim jami na barjam wuri wannan gaba gabobi na yatsanyu to daga akwai akwai cikinta akwai waje daga saman shi ne cewa barajim wannan kamar tudunnai wanda suke saman tudu wanda suke saman yatsanyu daga baya kenan su ne barajim kuma warrawajib kuma kwarin da ke daga ciki ana so da mai yirka yi umarni da a rika tsabtace su da mutum zai yi alwala ba kawai haka mutum ka sha ruwa ka huce bane saboda haka ake sha a wa yajibu takhlilu asabi al-yadaini ya wajaba mutum ya tsefe tsefe ya tsanyin hannun shi a alwala tsefewa ake sai ka sa hannun ka kasa tsakani wasti imali hisal fitra kuma yana cikin abin da umarni shine a rika aika da ɗabi'o'in nan na fitra ɗabi'o'i na ɗabi'an mutum mutum abubuwa na ɗabi'a ne yadda ya kamata a ce mutum na yin cikin su akwai kaciya akwai akwai kurkura bakin asuwakin yana ciki akwai akwai cikin shekarun da bukar da musulmi sun kawo guda biyar guda biyar wasu sun kara su sun kai guda guda goma kwanakin bayan mun taba zana su su ne dai irin su yadda aka yi yana ciki aske gashi gaba yana ciki cire gashi na hammata yana ciki nace shi gashi hammata cire shi ake ba ba askiya ba to duk irin da suna cikin wannan abin da nake na tsafta wai a ɗabi'a kamata ce mutum yana yi wa sun ƙara dabarin dabarin gemi da ce yana cikin da yana cikin abin da abin da ake mutu sanin da za mu ƙara wannan sunan ko bai da bai da bai da abin da kawai a gurguje za mu je bai da wannan alfasul sani wani shirin fasali na 22 zuhuduhu sallallahu alaihi wasallam fi duniya gudun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a duniya ma'ana barin duniya a wani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam burshin sanya ta a gaban shi balle a zuciya wa ma zuduhu kaga gudun duniya sa wa ma zudu amma kaga gudun sa fi duniya a cikin duniya fa kada taqaddama min al akhbari asna hadhihi sirati ma yakfi ya hakika ya gabata cikin wannan labarukan da ake badawa a tsakankanin wannan siran wannan tarihi na rayuwa na Majalisar Salam ma yakfi abin da yake yake wadatarwa abin da muka waɗi can bayan nan ma an waɗa abin da ya wadatar ya kan mutum hankali zai san alaihi sallam mai gudun duniya ne kamar da ya gabata wasbuka min taqallulihi minha wa iradihi an zaharatiha ya ishe ka daga karantawansa minha daga duniya nan wa iradihi an zaharatiha da kauda kanshi daga horannin rayuwar duniya wa qad siqat ilayhi bi hazafiriha hakika kuma lokacin da aka koro mai duniya baki ɗayanta wa taradafat alaihi futuhuwa kuma buɗaɗɗa buɗaɗɗanta suka yi ta bibiyan juna gare shi musamman zuwa madina kin tunda aka fara yakin na abubuwan kawai duniya buduwa ce take an daga yawa an daga wancan wurin yawa gobe an daga wancan wurin ila an tufi har zuka lokacin da ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu wa ya ishe ka gudun duniya ya ishe da karantawa kan shi da kauda kai daga duniya ya ishe ka lokacin da duniya ta fuskanto aka baki daya gare shi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin fi nafakat iyali ya bar duniya alhali kuwa a dir'uhu sirken shi sallallahu alaihi wasallam sirken shi na yaki yana abin jinginarwa ya kai shi jingina inda yahudin a wurin wani bai yahude ya karbo mi nafakat iyalihi abincin da zai ciyar da iyalinsa sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin sirken shi yana can wurin ya karbo abin da zai za ci amma duk duniyar nan kuma inda inda ta kawo kai wa yad'u alaihi yana shine mai addu'a yana mai cewa cikin addu'a shi wai kulu yana da cewa Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin nuqutan Allah ka sanya arzikin yan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasance abinci arziki na duniya abin da ya rokawa wa kanshi da yan gidan shi wanda suka ce yan mutum yace al shi ne mutum yana ciki kamar cikin aya take cewa adkhilu ala fir'auna ashad al'azab wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ku shigar da ai haka ba a ce ku shigar da yan gidan fir'auna mafi azaba mafi tsanani banda fir'auna a shi shine bakan gaba to saboda haka alin mutum mutum yana ciki matan shi da yan gidan shi suna ciki to wannan addu'ar da maki sallallahu alaihi wasallam iyalansa ba Allah ba dukiya ba za ka tara musu a'a kawai abin da mutum yake nema a duniya shine abin da zai ci ya karfafa ya samu karshen yayi ibada shine qut abin da ya roƙa ma yan gidansu kenan wani da muka game da shi ban san ko shi ko da wani hankali ke diba dai shi dai sai yayi kai shi in ya ga in ya ga sharifi ma da arziki da dukiya ta duniya haka mai yawa sai sai shakku sharifi ta kashi to duka dai ba ai ba Allah sanin bai ce ba ka a ba su ka a ba su duniya ko wani abin ga ya ce dai arzikin su dai kasance haka kuma duk wanda zai yi koyi ko mai kasance yana ɗabi'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai da wuya ya kasance mai irin ya kasance cikin allazi ne yake da zunan zaba wani sai cikin nan kawai kai mutum ya tara dukiya mutum baka san wanda yake da hali na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka samu ya garo ne na kyauta zai samu zai bayar ba da lokacin tarawa kullum kuma yawancin yana cikin ɗabi'an da zaka gane sharifi ko sharifi da dama wannan ɗabi'an suna abin yana zauwa yana bada wani yake kama kukan shi kai shi yana da matsalan yana da matsalan aje dukiyar nan ya ne aka yi an yi so guda dai sai ya haɗa shago sosai ya kai kuma sai abu ya watse aka yi so guda so biyu wai me matsala shi dai tsakani ga Allah shi ba a iya bai iya ganin mai mutum mai bukata ya zo ce mai ga bukata shi bai biya mai bukata shi ba karshe shi ke ce mai to shi dai yana ganin kanya shagon nan ya dace da shi ya riga bayan tunani yana cikin wanda na sani jikokin dan uwan sayyid na ali abdullahi jafar jafar bin abi talib yana cikin jikokin jafar bin abi talib bawon allah nan wani sharifi to cikin da cikin irin gado wanda suke shi ma gado wani abu ne mai an ce an ce gado karhin Allah ji malam Bauchi حدثنا سفيان بن العاصي وال والحسين يقول أكثر كما حسين يقول والحسين بن محمد الحاشز والقاضي أبو عبد الله التميمي قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن ابن سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga duka wannan sun an karbo daga Aisha wurin gani Aisha radiyallahu ta tabbata gare ta kare tace ma shabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata ayyami salasata ayyamin tiban Annabi sallallahu alaihi bai taba koshi ba kwane bai taba koshi ba kwanuka guda uku tiba'an masu bibiyan juna min khubzin daga gurasa ta madali sabili ha sai da ya shude wa tafarkin shi mana sai da bar duniya khubzin suna ce mata gurasa suna dai na muri hausa mu ce gurasa wansu ce waina wansu ko dai irin kamar dai mu yanzu ne kuma a zamani sai mu ce burodi amma tunda ba irin shi bake akwai a lokacin don za mu gani ma cikin abin da biyo bayan kuma cikin shi ma gurasan gurasan ba irin ta yanzu ba irin ta bace ba a zamanin su za mu ga abin da sanya amma dai shi ne kalmomin da muke da kamar ko na ta karibi ne wanda za su kusanto da fahimta a fahimta abin da abu ne mai kama da haka nan wa fi riwayatin ukhra cikin wata riwaya ta daban min khubzi sha'irin yawmaini mutawaliyin bai taba koshi ba daga gurasan nan ta sha'ir wanda aka yi ta da sha'ir sha'ir wani abu ne mai kama da alkama a tsawon kwanuka guda biyu mutawaliyin masu bibiyan juna a ce yau ya ci ya ci gurasan nan ya koshi goma ya sake samun gurasu da ya ce koshi kwana biyu ma ba ta yi ba walau sha'a da ko ya so ma aiki sallallahu alaihi wasallam la atahu Allah ma la yakhtur bi bal da Allah ya bashi abin da bai taba rasuwa ba a zuciya Allah inda yana so abin da Allah zai bashi wanda ma a zuciya wani ma ba ta iya tunano shi ba amma bai so haka ba wa fi riwayatin ukhra cikin wata riwaya kuma ta daban ma shabaha alu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min khubzi min khubzi burrin hatta laqiya Allah alin annabi yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka wadi alikin nan yana ciki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alin ma'aiki tsara mutu Allah sabata gare shi ba su taba koshi ba daga wurasan nan wanda aka yi ta da alkama hatta da ke lahar sai da ya zai sadu da ubangiji mai girma da buwaya wa kala ta aisha wani muna aisha da Allah tabbata gare ta ta ce matar ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala shatan wala ba'iran annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya bai bar daidai da dinari ɗaya ba ko dirhami ɗaya ko akuya ɗaya ko raƙumi ɗaya duk bai bar wannan ba wanda wanda za a bari a ce gashi na an bari a raba gado wanda ya bari ma kasawa wata taguwa da ya bari a ji kawai sai ta barci ta barci sai da ta mutu shi jakin da aka bari shi ma kawai da ya fahimta mai gida ya tafi kawai sai ya yi kanshi cikin rijiya وفي حديث عمرو بن الحارث أتني حديث هنا عمرو بن الحارث رضي الله عنه ياتي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه عليه وسلم بيبر كوين بس سلاحه كان سكلين شي مكامي تكو بي كنان مكامي دي شي سلاح وبغلته da alfadarsa wa ardan ja'alaha sadaqatan da wata kasa da ya riga ya sanya ta sadaka ce ya bar ta sadaka ce an raba sadaka bai bar wani abun da za a raba ba kala ta aisha radiyallahu anhu ummu ya aisha da ta wata a gare a gare ta tace wal karmata hajiya ma ji sallallahu ya bar duniya wa ma fi baiti shay'un ya'kuluhu zu kabadin a cikin daki na ba wani abun da wani mutum mai rai ma'abucin anta anta kenan ita ce kabar ko wani ma'abucin rai wani mutum mai rai wanda zai ci illa shatara sha'irin sai wani rabi rabi na sha'ir sha'ir din nan kamar makacin abinci ne kamar alkama ba ana nihin wai sha'ir dai a raba shi biyu ba wani suka ce rabin wusuki wusuki din nan kuma zai ce wusuku sittu da sa'an ko tiya tiya sittin ne wusuki wani suka ce a'a rabin wani wani ma'auni ne saboda ta ce shi rafin li a cikin abin da ake ma raf raf din nan yana da ma'anoni dama irin wani abin da za a yi a gehen daki a rika ajiye wasu kayayyaki har wanda za a rika ajiye littafai ma da ana ce mai raf wanda za a yi na littafai amma akwai abin da ake ce ma raf wanda shi ne hidatiya da nan wani makayi ne sama shi kamar tsukake ne ƙasa shi yana da faɗi yana ɗaukan tiya ɗaya da rabi to wannan ya hidace a fasara wannan cewa abin da ya bari bai huce wannan ba na sha'ir wanda ya bari a cikin ɗaki na aka ce cikin wata riwaya ta ce amma ake ta ce nike ta ce ya ki karewa da yake kare ya ce sai wani lokaci da na auna shi shikenan shikenan sai sai ya kare eh wa kare ni kuma ta ce ma ki sallame ce mini inni urida alayya an yuj'ala li babha babha maka zahaban an bujiro mini da a sanya mini kwarran makka su kasance baki ɗaya cike da zinariya fakultu sai na ce la ya rab a a ya ubangijiya a ju'u yawman a bar ni in ji yunwa wata rana wa shi ba yawman wata rana kuma in koshi fa amma da yawman lazi a ju'u fi kaga ranar da zan yi yunwa a cikin shi fa tadarra fa tadarra ilaika sai in kaskantar da kaina zuwa gare ka ya Allah wa du'uka kuma in roƙe ka to amma yawmul ladzi ashba'u fihi kaga kuma ranar da zan yi zan zan zan koshi a cikin wannan yinin fa ahmaduka sai in gode ma wa usni alayka kuma in yabe in yabo gare ka wa fi hadisin akhar a cikin hadisi da ba anna jibril cewa malaika jibril nazara alai ya sauka ya sauka wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai ce mai inna allaha san dai Allah madaukakin sarki yuqri'uka salama yana gaishe da kai wa yaqulu laka yana ce maka atuhibbu an ajala hadhihi aljibala zahaban kana so in sanya wa'annan duwatsun baki da su zama zinare ne wa takunu ma'aka kuma su kasance tare da kai haisu ma kunta da inda ka tafi a ce asiri ma a ce kana dukiya mutum yake kasance ya mai arziki a wani wuri amma saboda in ya bar wurin da ke akwai dukiya tashi tana yawa zama miskini wanda ma zai zai cancanta a bashi zaraka ya zama ibnu sabil in ne ya ce to shi a'a in kana so a maida ma duwar watsin dubaki ɗin su kasance zinariya kuma inda kai suna tare da kai yadda ka badan ka bada bakariya su yi ba kuma ga sanin tare da kai inda kai inda ka miƙa hannu ga san fa atraka sa'atan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadar da kanshi wani lokaci sun makala sannan yace da ya daga kanshi sai ce ya jibrilu ya kai jibrilu inna duniya daru man la dara lahu ita duniya a gidan wanda bai da gida ne wa malu man la mala lahu dukiya ce ta wanda bai da dukiya kad ya jima'u laha kad ya jima'uha man la akal lahu wanda bai da hankali shine ke tara ta to ina ina hankali ga wanda ya ka tara abin da ka bari ai in mutum na da hankali sai kokari ya tara abin da zai iske to in ko abin da zaka iske zaka tara zaka ta ciyar da dukiya ka saba sai ka same ta can wurin a shi yasa ya ce kad ya jima'uha man la akal lahu ba mai tattara ta sai wanda bai da hankali babu hankali gare shi faƙalar lahu jibril sai mala'ika jibril ya ce mai a nan wurin sabbataka Allah ya Muhammad bin Qawli Sabit ya Muhammadu Allah ya tabbatar da kai da faɗa tabbatacciya eh kai ka ce jarraba ce aka magi sai sai ya ce ya ce to Allah ya tabbatar da kai masa wannan ce jarraba wannan wani Aisha an karbo daga Aisha rai Allah tabbata gare ta kala ta ce in kunna ala Muhammadin lanam kufu shahran ma nastawqidu naran in kunna in nan aya tana kanciya nan tana taukidin magana ne lalle mu mun kasance a ala muhammadin ina nihin ala muhammadin shi ake ma takhsis wannan a khussu ala muhammadin in kunna ina mun lalle mun kasance mu dai yan gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lanam kusu shaharan wannan alakin ba kai mutum wani zai tsammani ko shine abin da ake ma khabaru kana ba shine khabarin ba labarin shine la namkusu in kunna ala muhammadin ismu kana in kunna innan shine ala muhammadin da namkusu lalle mukan zamna tsawon sharan wa tsawon wata mana suke mana su tauƙi naran ba ma kunna huta a gidanmu ba huta ba kunna huta balle ba ga an tare huta balle a ci abinci ba ci an dawo abinci me ake ci in huwa illa illa tamr wal ma ba abin da muke ci daga dabino sai ruwa وأنا عبد الرحمن بن عوف أن كان ورق عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف sannan sahabin nan wanda yake yana cikin al'asharatul mubasharat fil janna yana suna cikin guda sabana salam guda goma wanda an zama guda yace Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Sa'd fil Talha fil janna Zubair fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Sa'd fil janna Sa'id fil janna Abu Ubayr fil janna fil janna wannan su goma alaihi salam zama guda yace wa'annan duka ya aljanna ne suna cikin su al'asharatul mubashiratu bil janna mutum goma wanda aka masa albishiri da aljanna yana cikin mutum mutane takwas na farko farko da suka suka musulmata ya musulmata hannun sayyidina Abubakar yana cikin mutane guda shida wanda sayyidina Umar ya kebance su wanda su ne za a ko bayan ta cikin su za a zaba halifa su ne ahlul shura ahlul halli wal aqd su ne za su zaba su za a zaba to kuma yana cikin maloniya ko in yanzu an san ba maloniya ake ma'abuta arziki na wata hankali yana cikin manyan 'yan kasuwa kuma abuta dukiya ta wata hankali dida yawan dukiyar nashi ya bada ya ta bada rabin dukiyar baki da fi sabilillahi kullun yana irin abin da ke bada abubuwa na ban mamaki da yana cewa mutane masu dukiya har wa'ansu wa'ansu da suke son na ga wani kamar jadali a cikin wani magana da ya ulumuddin ya kawo ya rawaito shi wani raddi ne da abu harisa ya kita mai ko al-muhasibi mabucin adisal qushairiya yayi ma wani wani yana so kaman kaman ta kan shi da su Abdurrahman bin Auf yana cewa kamar yana jawo hankalin mutane su nemi duniya ko za a ka iya neman duniya ka su ko su fa kullun duniya nan ce ake a kushe ta to shi wannan yake so ya ce ana iya neman duniya suke so ya kawo misali da irin su sayyidina Usman sa Abdullah bin Abdurrahman bin Auf sai shi yake mai radi yake cewa ai kayo da kanka su da suka nemi duniya nan wai mi suka da ita ko ko me suke da me saboda me suke neman duniyan to Allah ya ba su duniyan suna neman duniyan ne saboda Allah saboda kawai su ɗaukaka addinin Allah ko cikin taimako ko suke kai akai kullum ba ka kautawa in ka ji irin taimakon da suke irin sai abu ya yi ta mutum to abu abu abu kenan shine ke cewa halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba huwa wa ahlu huwa wa ahlu baiti min khubz sha'irin ya ce ma'aikin Allah tsaya da mutane ta bakta gare shi har ya rasu bai taba koshi ba ko shi ko ƴan gidan shi daga daga daga gurasa ta sha'ir an ce ya haɗu wannan ne wani lokaci aka kawo mai gurasan da nama yau ko sai hoshi da kuka ya ce ma'aikin Allah ga irin ne da to haka suke su ma ba sa irin rayuwar ba irin kamar da muka ne mutum ka samu dukiya kawai dan ka more iya nan duniya wani shine abu ake na duniya su abin da suke nema kawai duniya da su amfani da ta ta nema musu lahira an ce wani bi karabukan shi suka taho daga sham gari ya cika da hargowa wani mina aisha suke mine me wannan aka ce mata ai karabuka ne na abdurrahman bin auf ce ka annabi sallallahu ya yi gaskiya ya ce shi ne zai shiga aljanna zai shiga aljanna yana mai shan gindi saboda yawan dukiya da labari ya kai mai tutu duka duka wannan abu ya fara tafi sabila ko ya samu ya miƙe to Abdullahi ya ce shi ke ba da wannan hadisin wa na Aisha an karbar ga Aisha wurin mina Aisha wa abi umama da abi umama mun hode shi wasu ne Abbas da Abdullahi dan Abbas na hawu duka sun hodi kwatankwacin wannan hadisin na Abdurrahman bin Auf qala ibn Abbas Abdullah da Abbas yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabitu huwa wa ahluhu layaliya almutatabi'ata layaliya yabitu huwa wa ahluhu allayaliya almutatabi'ata ne nan kamar ya bar shi ko yana kwana maki sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalin gidansa suna kwanuka masu bibiyan juna bawuyan yana mai nade ciki la yajiduna asha'an ba sa samun abin da za su cin abincin dare da shi kawai dare ya zo kawai sai dai kawai kowa kwanta haka nan dawiya sai Allah kai mu wannan kwanuka darare masu bibiya juna wa ana anas ne an karɓar daga anas da wata gari shi kala yace ma aka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala shiwarin alaihi wasallam bai taba cin abinci ba a bisa teburi teburi yake da ko teburi wannan dan abin sama haka ruwa wani zaɗura abinci a sama wala fi sukurrujatin ko cikin abin da ake cewa sukurruja wa'an suka ce wani dan kwano ne wanda ake shaye shi da mai wata yake ce mashi wannan kamar kwanan cin tuwo na ice wanda za a sha mai akushi akushi wanda za a sha shi da mai wa'ansu suka ce wa'ansu abubuwa ake kawowa na masu ƙara ma mutum kuzari wancan abinci masu kyau ake ɗora saman tabin to yanci tura inda aka ci gaba da yanzu haka ake yanzu za ku ci abinci an kawo maka wannan fulawa ba fulawa da tamu ta gari ba fular a ko yana saboda yana jawo hankalinka ko wani abin da in ka ci zai rushe ma abinci da gaggawa cikin ciki to wannan duka sun fasa da wannan abubuwan wala khubiza lahu muraqqaqun haka ba ta mai gurasa ba da abin da aka hidda aka hidda dusai aka hidda dusai aka bar aka aka bar kwaye kwaye kisa koko a ce garin an ce wannan baki da cikin abin da aka aka haddasa na bid'a abin da suna suna cikin abin da ake su bid'a sai bayan maki suna aka aka mutane suka da cin abu a hidda ma sai an hidda dusa daban sannan a ce wannan in kai shi shi ne suka ce ma datsa ko sai ka wawa sai a ce ma ba in kama kai shi gidan wani bi sai a ce ma ba a ci wala ra'a wala ra'a shatan shi ma aka zama tun ya sako wala ra'a shatan samitan kat yace Allah sanin bai taba ganin abin da ake ma shatan samitan ba akuya wadda za a suka ce abin da ake ma samit wai akuya ce saboda tsaban gyara da ake so a mata a hidda mata sai aka yi wanda ake hidda gashinta da ruwan zahi a hidda mata gashi da ruwan zahi sai na bayyana kamar dai kuma kamar sulalawa ce ake kamun a kama a soya ta sai an mata a hidda mata gashin ta da ruwan zai haka suka ce dai sa sami yace bai taba gano nawo bai taba ganin shi ba daga bayan duka dai saboda duniya daga baya da ta zo aka fara zamun fatahi sai aka aka ta can gumi to wani sun bai taba gano wannan ba wani Aisha an karbo daga wurin min Aisha radiyallahu anha idan da bata gare ta ce inna ma kana firashuhu sallallahu alaihi wasallam allazi yanamu alaihi adaman hashuhu lifur shimfiɗan ma'aiki sulasulan wanda ya kasance yana kwana a kanta ta kasance adaman adaman yance jamu adimin ne fata jemamman fata ce jemamman fata ce wadda hashuhu lifun aka sanya a cikinta aka sanya aka cika ta da lifun ciyawa busasa kamar kai ka ce wata matala ce aka so a yi amma cikin maimako a sanya kaɗa tanta ya tafshi ko ko wani abu kama da wannan ciyawa ce busasshiya ce ake ma lif ko ko ko bawon da biyu wani hafsa ta an karbo daga uwar mu ne hausa da ta lanu bintu umarin kenan yar sai na umar Allah ta bata gare ta kala ta ce kana firashu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi mishan nasnihi sintain mai ma mai to shin wada ita ma ta maki sallallahu alaihi wasallam ta kasance fi baiti a dakin shi shin wada shi a dakin shi ta kasance mishan misha wani yadi wanda aka yi shi da da gashi da yadi yadi kamar wannan tufa ana yin shi akwai akwai na kada akwai wanda ake yi da gashi kuma to wanda ake da gashi ne kaga na kadan da ya haifa shi to shi ce shine ya kasance shine nasnihi suntai ne muna linka shi so biyu shikenan kashi zai zai kwanta fa yanamu sai kwana sanai na hu lahu lailatan bi arba'in wata rana sai muka lullinka shi su hudu maimakon mu su biyu da muke linka falamma asuba da yawa yi gari kawai sai ce ma farashtum lil lailata ne ku shin wada mai da ranan da ya wuce fa zakarna zalika da sai muka ambata muka muka ambata mai wannan muka ambaci wannan gari shi muka ce ga yanda muka yi fa kara sai ce rudduhu bi hali kuma yana shin likida fa inna waqatahu mana'atni laylata salati tabshi shi shi hana mun sallata daren da wuce to mu ina mun wasu wata matalaka to mata na yana tana ta mata ko huta gado to wata bakalla yanzu mutum ya samu take ta shujuya ta kiran sallah mutum zai kike ko mutum ko ko lahi kirki babu haka yana ciwon baya dinne wanda din Allah ke da ya kamata ce wani ɗaukan darasi yau sawa da mutum ya jarraba ya gani in kana in kana jujjuyawa in saboda jikin naka daga ko ciwon jikin nan da ka karkashi haka babu daɗi haka ya sa ka dan halka in dai ba shi mutum so ake mutum ka ba Allah tsakanin da Allah in mutum tsakaninka da Allah kake ban Allah nan ake ganin sharqul adati keta keta dabi'a zaka ji an ce wani wani yana kaza wani baya kwana wani yana ko yayi kwana kaza yana kaza ko ya azumi na lokaci kaza ko wani ibada da zaka ji wani abu in ba da imani wanda suka karyata abin Allah ya keta wa mutane ɗabi'a ko mutum ya ce ya ga wani abu daga nan mutum yana ganin ko yana ganin ka'aba ko me na keta ɗabi'a to wani wata kace ka keta wa Allah ɗabi'a a kanka sannan ya keta ma ɗabi'a ta shi abin ka kai ɗabi'an ka kai ma kana so ka hutan nan wai sai kai ma ka yi abin da ka ba Allah in ka ba Allah tsakani ga Allah misali in ka tashi lokacin da ake kiran sallah ta kwanta ai tsakaninka Allah kwanta so kace in ka tashi kai sallah da ka tashi ko sai aka tsari kayan kiran sallah to in tsakanin da Allah kake ai daidai kenan zancen a barin dan kwanta kuma dan kana jin wannan kiran sallah farko ne barin dan ai kaga wannan da kuma kai yanzu dai ba tsakanin kai Allah kake ba Allah ba to komai dai mutum ya tsage ma kanshi nasiha in tsakani da Allah yake to Allah sai sai ya sai sare mai sauran abubuwa to mutum da ya kwanta tsakanin Allah mutum ya kwanta yana so ya tashi to in dai tsakanin Allah mutum ya kwanta wurin da ba irin wannan wurin mai tamshin sosai ba to zai ji na ji ma awa daya biyu suka ji kwanan za ka iya tashi to ya rage gare ka zuciya ka za ka bi san zuciya ka za ka bi ka shera kwanan ka koko a'a yanzu ko ka yi watsi da san zuciya ka kana so ka bi Allah to in kana hakan nan shi Allah shi ma sai sai sai sarima sai kaje mutum yayi bai ma san me fashin sallah ba bai san me fashin jam'i ba mutum bai san a ce wani wai shiraban ka a ce ya shiraban ka a ce ba gaban ka za a yi salati ba har mutum sai mance saboda mutum ya kwatanta shi da gaske yake sai Allah ya sare mai duka wani abu ko kwana mutum yau ga yadda kwana ke yin ƙarin mutum cikin ɗabi wani lake wurin ana tambayar sai na alwai a cikin junudin rundunoni na Allah wannan ya ƙarfi yake cewa dutse dutse kuma shi me shi ƙarfi yace ƙarfi ƙarfi me shi ƙarfi yace huta huta me yace ƙarfi ruwa ruwa me shi ƙarfi iska iska me shi ƙarfi yace dan adam sai ku dai korun haka shi ke ne ku kai kaza ga me dan adam me shi ƙarfi aka ce mai barci to barcin nan da ce shi barci shi ko me shi ƙarfi aka ce damuwa in mutum yana damuwa shi ke ba ya manta ne sai ba kai ba barci to shi ko yana gin sai na karshe daga damuwa sai mutuwa sai to mutuwa yace shi ma ba kawai ta gama da mutum to wannan barci abin da ya karhin mutum kana ji kawai kawai sai mutum gani kawai ah duk rikitin mutum kawai sai gani ya sha ta ga kawai gashi nan halat ya kwanta shi kinan kamar ya mutu ina yake ina rikitin shi ina wani ni mu za a taba mu za a gani eh kai da ka kwanta shi kinan ba ba kamata da kanka ba to duk irin wannan mutum sai mutum ya karhin wannan abin barcin abin da ke barcin sai mutum ya kiran shi bayan Allah muke karanta su ma'rufur karshen yake ba mu labari aka ce wanda suka suka ce ba taba ganin shi ya kwanta ba sai cikin ciwon shi na ajali ba inda aka taba ganin shi bai kuwa ba kwanta kwana ba ya kashan gara ma babu kawai kullun daga tsaye sai zamne ba ta ganin da ya kwanta ba sai ciwon shi na ajali ba su wanta ma jami'a kamata su ne ba na ga wanda yake da mu ko malamin su ne aka kama cikin malamin su ni ya haɗa wani ko argungu ne suke ko ina ne na na mace kwanan zo ya mai maki nake da mu aka kama shi aka wani abu da aka na sabani nan da iko aka shi komisariya wannan kuma aka ne an kama shi da hukuma da aka shi komisariya aka shi komisariya yayi ko kwana bakwai ne suka ce su ba su taba ganin inda ya kwanta ba a komisariya ba su taba ganin suka ce ka daga suka fara ba da labari aka aka sako shi ana bashi guri mutum tsawon bakwai tsawon kwana bakwai ba ga inda ya kwanta ba kawai daga sallar shi sai karatun shi kawai abin da ke kawai haka to wannan mutum in ka ketawa kanka ɗabi'an kanka ɗin ɗabi'an son zuciya ka kai aje shi da gute sai Allah taimake ka kai ma sai keta ma ɗabi'an wadda wadda wata ta tashi subhanahu wataala to shine muka ce wala muka ce me yawa misali na go in kita yawa fa inna wata'atahu man atini laylata salati wannan tafshin shi hana mun sallah daren da wuce wa kana yana ahyanan ala saririn mazmulin bi sharitin ya kasance wani lokaci ahyana shine wani lokaci yana yana kwana absa gado wanda yake mazmulin abin sitirtawa da sharitin da wasu igoyi hatta igoyi wanda aka hada na kaba aka igiya ce kawai aka yi ita ce su ne zaren su ne zaren gadon kamar wannan wuce alifi ko ba na saka shi da abin nan ba to shi da igiya ce ba babu roba irin wannan lokaci wanda kawai ya kuma ya kwanta dandan gadon hakan nan da wannan igon hatta yu asira fi jambi har sai sawun ya bayyana a jikin shi gefen jikin shi da kwanta a jiki sai gashi nan ga san igon sallallahu alaihi wasallam wa na aisha ta radiyallahu anha an karbar daga uwar mina Aisha radiyallahu ta bata gari ta kala tace lam yamtali jofa nabi sallallahu alaihi wasallam shi ba an qat kike annabi sallallahu bai taba cika ba a koshi da dai walam ya busta shakwa ila adin bai taba kai koke zuwa wani ba kai mun mun wahala Allah ai gaza mu muna yunwa muke kwana ta a wa kanat faqatu ahabbu ilayhi min gina kai rishin ma talautin ma shine mafi sayuwa gare shi daga wadata wa in kana la yadhallu ja'ian shine yake kasancewa ya wuni yana ma abucin yunwa ya wuni da yunwa yaltawi tula lailatihi min ju ya kasance yana yana lallan kwashewa tsawon daren shi saboda saboda yunwa amma duk haka fala yamna'u siyama law yawmi wannan baya hana shi yayi azumin goben shi in ya tashi yau da dare ana lallan kwashewa saboda yunwa da dare amma gobe ya tashi da azumi da tashi sallallahu alaihi wasallam ah walau sha'a da ya so sa'ala rabbahu da ya roki ubangiji shi jami'a kunuzil ardi baki dayan taskoki na kasa wace ma riha da baki ɗayan ‘ya'yan itacen ƙasan Allah ya bashi da ya bashi wa raga da aisha da yalwan rayuwanta wa da karkuntu a biki wani wina aisha ta ce hakika na kasance ina yin kuka lahu gare shi rahmatan saboda tausayi mimma ara daga abin da nake gani biki da shi sallallahu alaihi wasallam wa amsahu bi yadi bi yadi ala ala batni har rika ina shawa cikin da hannuna nake shawa cikin shi mimma bihi ne yarju saboda abin da ke damu shi na daga yunwa ne ma rufaya ji nake cewa su gumun su suka shasha fajikin sa mijin Aisha da na samu na dan shasha fajiki na ya zama ya sha babu shau ran wuya wannan shi kaga sai ga ashe abu alfani ma ne ma su suke samu suna shaho jikin maki sallallahu alaihi wasallam wata man kawa ta daraja ce urum ya samu tana tausaya maki sallallahu alaihi wasallam wa qulu ina cewa nafsi lakal fida rai rayuwa ta baki rai na baki daya kasance fansa ce gare ka ya maki Allah kamar gauniya take mai law taballagta min ad-dunya bima yaqutuka da ka riki wani da abu na guziri na daga duniya abinda zai tsaye da tsanka zai kosar da kai ina lahi ka samu ta san da ya so komi Allah zai bashi to ina ka nema ko da da abincin da zaka ci mana kana kwana da yunwa haka da kana shan wahala haka fa ya kulu sai ya bata amsa ya ce ya Aisha ya ke Aisha mali wa duniya me haɗi na da duniya kuma ina ni ina duniya ikhwani min ulul azmi min ar-rusul yan uwana na daga ma'abuta azama daga cikin manzanni ma'abuta azama da wazi suna ake zana su biyar ne ko wa minka wa min nuhu wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa'annan yace sabaru sun yi hakuri ala ma huwa ashaddu min haza sun yi hakuri abu abin da yake mafi tsanani daga wannan famado famado ala halim sai suka shude akan halin nan na nasu haka suka tayi faqadimu ala rabbihim suka isa wajen ubangijin su fa akramu abahum sai Allah ya girma makomasu wa ajzala thawabahum kuma Allah ya gwababa sakamakon su fa ajiduni astahi sai nake ganin kaina ni ina jin kunya in tarafatu fi ma'ishati in na yalwawa in na hadada na yalwata a cikin rayuwata abinci na an yi kasira bi gadan dunahum wannan yalwatawa ta cikin rayuwata ya zama ya takaitar da ni gobe dunahum kuma bayan su in waye gari zan ban kai su ba wa ma min shay'in huwa ahabbu ilayya min al-huqi bi ikhwani babu wani abin da ni ko na hiso kamar in sarya in in in riski ƴan uwana kamar riskuwa ga ƴan uwana wa akhillai da abokanina su wannan ul azmakin nan qalat wurin wina sha tace fa ma akama ba'du illa shaharan bayan wannan maganar da muka yi da ya mana haka bai tsaya ba a duniya face wata guda kawai hatta tufiya a sai da ran shi koma ga Allah tabaraka wataala sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم